الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan jumadal ula shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am na'am
ya san ya yi laifi da wanda kuma yana laifi ya danganta shi da wanda zai yi ibada ne.
wanda zai ɗauki laifin cewa ibada ne wai tare da cewa abin da ya gabata a darasinmu na jiya darasi na riyadu salihin wanda mun shiga farkon babi na hamsin da ɗaya shine babu raja wanda ayin ramalin ya zo da ita a farkon baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم wanda kamar yadda bayani ya gabata ita wannan aya alkawali ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ma bayan sa muminai matukar za su tuba to ya yi alkawalin dukkan zunubansu gaba ɗaya zai gafarta musu ko ma wani irin zunubi ne wanda babu wani zunubi wanda Allah ya keɓance cewa ba zai gafarta ma bawansa matukar yana cikin kaidi wanda yake na rayuwa matukar za ka tuba idan ba lokaci ba wato matukar ba kai jinkirin tuba matukar ba kai jinkirin tuba ga lokacin sa to ubangiji ta'ala yayi alƙawarin zai karbi tubanka ko ma wani irin laifi ne wanda muka yi misali cewa a cikin zunubai gaba ɗaya dai babu zunubin da ya wuce shirka shirka ita ce kololuwa daga cikin dukkan ayyuka na zunubi to hatta da mushriki yau in ya tuba ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa kamar yadda ya ce mana wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما anan ubangiji ta'ala yake cewa mu'minai sune waɗanda ba sa hada bautar Allah da wani sannan ba sa kisan kai kuma ba sa zina ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka zai haɗu da zunubi zunubin da zai kai ubangiji tabaraka wata'ala ya lullunka masa azaba a ranar kiyama kuma zai dawwama yana wulakantacce a cikin azaba sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya kyautata imaninsa da ubangijinsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki na ƙwarai waɗannan su ne ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa ma'ana duk aikin da ya yi na zunubi gaba ɗaya sai ubangiji ta'ala ya rikida shi ya koma aiki wanda yake na lada to shi ne ɗan uwa yake cewa ina to ga wannan kenan mutumin da ya san aikin da ya aikata aiki ne na zunubi to ina ga wanda ke aikata aikin zunubi kuma yana ganin cewa ibada ce wannan shine wanda shaidani ya ruda mutumin da zai saba ma Allah kuma yana ganin wannan sabo wai ainihin ibada ce wanda kuma shine aiki wanda yake na bid'a domin shi dan bid'a ya zo da wasu ayyuka yana ganin cewa ibada ce alhali ko ba ibada ba ce to don haka kasancewar irin waɗannan ayyuka shine shaidani ya fi so yan so da yawa za ka ga mutum yana kada ganguna da gitar da fiyano wai da sunan yabon manzon Allah yake kuma lada yake nema kaga babu wanda yake zage zagen shaidani sama da shi aiki ne wanda yake ainihin na saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala amma shi ya dauke shi a matsayin ibada ko kuma wai kai kana sauraro wai fatan ka wai shine Allah ya baka lada wai ka saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da wanda yake sauraron duk irin wannan kiɗe-kiɗe wallahi ba ku da bambanci dama dama wancan ma ya fi ka dama saboda shi ya san sabon Allah ne yakan iya tuba amma kai a matsayin ibada ka ɗauka don haka Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah ya ji kansa yake cewa bid'a ta fi soyuwa a wajen shaidani sama da wasu ayyuka na sabo me yasa saboda shi mai aiki wanda yake na sabo karara ya san da cewa laifi ne takan iya yiwuwa ya tuba amma shi wanda yake mai aiki na bid'a shi yana ganin kawai ibada ce wanda yake neman sakamakon ta a gobe kiyama don haka shi kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuban dan bid'a ya ta'allaka da dina bid'a matukar bai daina ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karbi tubansa ba dole sai ya daina wannan bid'a shine iya tubansa don haka kenan a nan aikin da kasancewa saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ne kuma ka tuba to wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka amma duk wanda yake saba ma Allah yana ganin wannan aiki na sabo ainihin ibada ce to wannan shaidani ya rufe shi kasancewar sai dai fatan Allah ya gyara na'am ko yaro karami wanda bai balaga ba ya sata ya saci abin da ya kai adadin abin da ake yanke hannu ai idan bai balaga ba alkalami bai haukan shi ba duk wata doka wata haukan yaro ba dole sai in ya balaga sannan alkalami ya haukan shi ko miliyar dubu ya sata ba maganar a yanke masa hannu an gane ko sharaɗi na azartan ma da bawa doka ta ubangiji ta baraka ta'ala shine sai ya balaga domin hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke ce mana rufi alqalamu an salatin an dauke alkalami na rubuta laifi dangane da mutane uku farkon su sai manzo Allah ya ce as-sabi hatta yahtalima karamin yaro sai idan ya balaga sai ya ce wanna'imi hatta yastayqiba da mai bacci sai idan ya falka na ukun su manzo Allah ya ce wal majnuni hatta yufiq da mahaukaci sai lokacin da ya shiga hayyacinsa ma'ana hankalin shi ya dawo don haka na daga cikin sharaɗin zartar da haddi shine ya zaman tubaligi ne wanda kar mu manta bayani ya gabata sata tana da sharaɗa sai in an samu waɗannan sharaɗa sun cika sannan za a iya yanke hannun barawo idan ɗaya daga cikin su ya ratse to ba maganar yanke hannu ya zamanto abin da ya sata ba nashi bane mallakar wani ne kuma bayyana tarayya a cikin wannan abu ba abu ne wanda kuke tarayya kai da wani sannan ya zamanto kuma daga cikin hir menene hir ma'ana abu ne wanda an kai shi an ɓoye shi a inda ya dace a ajiye sannan kuma ba a gaban jama'a ba a ɓoye ya saci abu an gane ko ya zamanto kuma kasancewar wato baligi ne sannan ya zamanto kuma mai hankali ne da za a Allah ya tambayi yaron wanda alƙalami bai haukan shi ba sharaɗin Allah ya tambaye ka abubuwa kiyama sai in ka balaga ka shiga hankalinka duk abinda mutum ya yi a cikin yarinta wannan babu doka a kan shi ran da mutum ya balaga shine alkalami ya hau kan shi duk abin da yi na lada kansa yama kuma abin da yi na zunubi kansa yama kafin ya balaga in yayi aiki na lada yana da sakamakon lada yana da sakamako a wajen ubangiji tabaraka ta'ala kuma mahaifansa suna da kamashi in ya balaga duk abin da ya aikata na lada kansa yama kuma mahaifan shi suna da kamasho domin su ne sababin samuwar shi a doron ƙasa amma duk abin da ya ɗauka na zunubi kuma kansa yama na'am wai hauka ko na shaye-shaye ne ko hauka na shaye-shaye ne alkalami ya sauka daga kanshi illa kasancewar yana da babbar ukuba a wajen ubangiji ta baraka ta'ala akan tuzartar da babbar ni'ima da Allah ya masa hankali domin hankali ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji ta baraka ta'ala don wasu malamai ma sun ce duk a cikin ni'imar Allah ya ma bawa babu ni'ima sama da hankali illa kasancewar babbar ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala wadda babu sama da ita ita ce ni'ima ta musulunci dan kana da hankali matsayinka na kafiri wannan kasancewar hankalinka bai amfane ka ba babbar ni'ima wato ita ce musulunci wanda shi musuluncin kansa bai inganta dole sai da hankali to don haka hankali yana daga cikin addaruriyatul khams wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajauta mana mu kiyaye su abu na farko rayuwa dole ne mu kiyaye rayuwar mu duk abin da zai kai mu zuwa ga hallaka wannan haramun ne an gane ko dole mu kiyaye rayuwar mu dan kiyaye rayuwa ubangiji ta'ala ya shar'anta kisasi in kai kisan kai kai ma aka kashe ka idan da ganganci ne sannan abu na biyu shine kiyaye hankali don mu kiyaye hankalinmu Allah ya haramta mana abin maye irin su giya da kwaya da sauransu saboda kiyaye hankali Allah ya haramta mana dukkan waɗannan abubuwa su giya da kwaya da sauran abubuwa waɗanda suke na maye abu na uku shine kasancewar dukiya don kiyaye dukiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana yanke hannun barawo idan ya saci dukiyar da ba tashi ba don a kiyaye dukiyar jama'a domin ita ma dukiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji tabaraka wata'ala abu na hudu shine mutunci saboda kiyaye mutunci ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi na zina da haddi wanda yake na kazafi an gane ko abu na cikon biyar wato shine addini wanda kuma shine ma a layin farko saboda kiyaye addini ubangiji ta'ala ya shar'anta cewa duk mutumin da ya ridda a sare masa wuya don kare gurɓata ma mutane addini don yi mutum mutum ya ridda a kyale shi gobe ma wani zai to don a kiyaye addini Allah ya shar'anta mana duk mutumin da yana cikin musulunci ya juya hannun agogo baya ya koma wani addini na daban to dole ya zama guba da datti a cikin jama'a ta musulmi dole a kauda shi don a kiyaye addinin musulunci aka shar'anta wato haddi wanda yake na rudda to don haka waɗannan abubuwa guda biyar wajibi ne musulmi ya kiyaye su addini rai hankali dukiya mutunci don haka duk mutumin da ya tozartar da hankalin shi ya sha kayan maye har ya haukace to wannan yana da babbar ukuba a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama sai dai idan Allah ya rangwamta masa na'am to wannan kuma matsala ta ramuwar sallah mutumin da salloli suka wuce shi shin zai rama ko ba zai rama ba wannan duka bayani ya gabata a kanta don sharaɗin sallah ta zama wajibi a kanka shine kasancewar kana cikin hankalinka in baka cikin hankalinka shi kenan sallah ta sauka to darasi na yau za mu je darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zaka littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zaka mun tsaya karshen babi na ashirin da bakwai baban da malam ya yi tarjamarsa kamar haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى wanda a ƙarƙashin baban bayan wannan aya malam sai ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan babu wani ne da bayi suke wayuwar gari a cikinsa face akwai mala'iku biyu daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke saukowa doron ƙasa waɗannan mala'iku biyu ga iya aikin da Allah ya dora musu duk yini na Allah idan rana ta hudu to sai sun sauko babu yinin da rana ke hudowa face mala'ikun nan sai sun sauko iya aikinsu shine manzon Allah ya ce fa ya kulu a haduhuma ɗayan nasu ga abin da yake faɗa shine ca yake Allahumma a'adi mumfikan khalafa ya ubangiji duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa saboda kai ya Allah ka bashi mai gurbe ma'ana duk abin da ya ciyar da shi ya Allah ka mai masa gurbe wannan kasancewar ciyarwa ko kamar yadda bayani ya gabata ta hada abin da ya zama na wajibi a kanka ciyar da kanka ciyar da iyalinka da duk abin da yake karkashin mulkinka to wannan idan ka ciyar da shi ka ba da haƙƙin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora maka sannan da ciyarwa wadda take ta mustahabi an gane duk mutumin da yake sauke nauyin da Allah ya dora masa na ciyarwa da duk wani ciyarwa wanda yake na mustahabi to yana karkashin wannan kyaukyawar addu'a na cewa Allah ya mai masa gurbin wannan daman kafin shi mala'ikan ma ya yi addu'ar tuntuna alkawali ne na Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawalin cewa duk abin da bayan muminai za su ciyar na dukiya saboda shi, to ya yi alkawalin zai mai musu gurbe. Kamar yadda nasi yake cikin suratu saba, Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziki. duk abin da kuka ciyar da shi na dukiya ba za ku ciyar ba face ubangiji tabaraka wa ta'ala shine zai mai muku gurbe ma'ana wa ma an faƙatun min shay'in duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu daga cikin dukiyar fa huwa yukhlifu kusan da cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ke mai gurbe mai gurbi ko karka yi tsammanin idan ka ciyar da dala dala za a mai ma gurbin a'a sabanin haka ne idan ka kashe dala akan abin da Allah ya wajauta maka ko akan abin da Allah ya kwadaitar da kai domin ɗaukaka addininsa farkon alkawarin da Allah ya shine zai linka maka so goma daga goma Allah zai linka ɗari bakwai daga ɗari bakwai ya linka iyayen da ya so kamar yadda hadisi ne na cikin sahihai wanda bayanin ya gabata akan ayar da muka zo kanta man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون an gane ko wanda kuma Allah ya mana misali a can cikin suratul baqara mujan mutanen da suke ciyar da dukiyarsu saboda ɗaukaka addinin Allah tamkar ƙwaya ɗaya da manomi ya yi rami ya saka a cikin ƙasa wannan ƙwaya ta tsirar da zangarniya bakwai a cikin kowace zangarniya a kaɗan a samu ƙwaya ɗari abu ne wanda yake daya daya zaka ciyar da shi to amma ubangiji ta'ala sai ya dinka shi ya kai so 700 daga 700 kuma Allah ya dinka iyayen da yake kamar yadda yace mana wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima to dan haka shi wannan mala'ikan iya addu'a da yake cha yake Allahumma a'di munfiqan khalafa ya ubangiji na duk wani mai ciyar da dukiyarsa saboda kai ya Allah ka mai masa gurbe kaga wannan kwadaitarwa ne da zaburarsuwa ga duk mai hankali wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wadatar da shi ya yi kokari ya gabatar ma kansa ayyuka waɗanda suke na alkhairi kuma hanya ce wadda take ɗaya-ɗaya ta samun bunƙasar dukiya a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira wato shine ciyar da ita fi sabilillahi sai shi yake cewa waya ƙulul akhar ɗayan mala'ikan shi ko iya abin da yake faɗa Allahumma a'adi mumsikan talafa ya ubangiji na duk wanda ke rike hannunsa baya ciyar da dukiyarsa ya Allah ka jefa asara da hallaka a cikin dukiyarsa wannan muguwar addu'ar da shi wannan ɗayan mala'ikan yake in ma ya kasance fatan da yake Allah ya jefa hallaka da asara a cikin dukiyar mutumin da ya tsuke bakin aljihu wanda baya ciyarwa amma fa anan mu gane wanda bai ya ciyar da abin da Allah ya wajabta masa lalle kasancewar bayan ka kiyaye abin da Allah ya wajabta maka rashin ciyarwa a cikin sauran ayyuka waɗanda suke na nafila wannan abin zargi ne don ba za ka fita daga cikin layin maruwata dole sai ka ciyar da dukiyarka akan abin da Allah ya wajabta maka sannan da duk wata hanya ta alkhairi wanda yake ayyuka ne na ƙarin lada sai ka ciyar da dukiyarka sannan za ka fita daga cikin layin marowata amma matukar koda ka tsara wajibi ba ka ciyarwa a sauran hanyoyi na alkhairi to wannan sunan ka maruwaci maruwaci ko kar mu manta ko da yake yau insha Allah ta'ala za mu ga babban misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana tsakanin mai ciyar da dukiyarsa da wanda yake maruwaci ta yake Allahumma a'adi mumsikan talafa imma Allah ya jefa hallaka da asara a cikin dukiyarsa ko kuma Allah ya jefa hallaka a karan kanshi shi mai dukiyar ya hallaka wanda galibi sai Allah ya jarrabe shi da wata musiba wanda galibin dukiyar ta hanyar wannan rashin lafiya da Allah ya jarrabe shi galibin ta za ta tafi ko kuma a nan wasu malamai suka ce abin nihi a nan cewa Allah ya jefa taɓewa da hallaka a cikin dukiyarsa ma'ana Allah ya shagaltar da shi da wasu ayyuka na banza wanda amfanin wannan aiki ba zai dawo kanshi a rayuwar shi ta duniya ko a gobe kiyama ma'ana sai kaga a hanyoyi wanda suke na shashanci na banza kawai zai ta sarrafa dukiya amma idan aka ce ga aiki wanda yake na alkhairi sai zuciyarsa ta ringa kunci dire da dala ba zai dauka ya saka ba to wannan addu'a ce ta mala'ika Allah ya karba dama addu'ar mala'ika Allah ba zai maida ta ba addu'a ce karbabba sharaɗin karɓar addu'a dama shine nisantar saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala mala'iku ko ba sa saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala duk mutumin da ya nisanci ayyukan sako akwai sa rai da kwaɗayin wato samun karɓuwar addu'arsa to shine kasancewar a nan suka ce Allah zai shagaltar da shi da wasu ayyuka na banza wanda ba amfanin duniya a ciki balantana na lahira ya sarrafa dukiyar a can kuma bayan ya sha wahala a wajen nemanta yau za mu tashi kenan babi na 28 qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu masalil mutasaddiq wal bakhil malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na misalin mutumin da ke sadaka da dukiyarsa da kuma wanda yake maruwaci wanda ya tsoke bakin aljihu wanda shaidani ya masa kuduba yana masa alkawalin talauci in har kana ba mutane dukiyarka to zaka tsiyace zaka talauci an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ash-shaytanu yahidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla wallahu wasi'un alim to wannan misali ne zamu gani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga mana dangane da mutumin da ke ciyar da dukiyarsa da mutumin da kuma ya tsoke bakin aljihu قال حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي المصري قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا ابن طاووس هو عبد الله عن أبي هو طاووس بن كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قال وحدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سبيهما إلى تراكيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتأقوى أثره وأما البخيل ولا يريد أن ينفق شيئا إلا لذقت كل حلقة مكانها فهو يوسئها ولا تتسع تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلة عن طاووس جنتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز أن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه جنتان abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul bakili wal munfik matsalul bakili wal mutasaddiq wato misalin marowaci da mai yin sadaka da dukiyarsa manzon Allah ya ce ka matsali rajulaini alaihima jubbata ne min hadid tamkar wato mazaje ne biyu wanda a jikinsu manzon Allah ya ce akwai silke na bakin karfi lafazin jubbatan lafazi ne wanda yake musanna mufrad ɗinsa shine jubba idan aka ce jubba wata babbar riga ce wadda take mai faɗi wadda ake sanya ta saman karamar riga wanda galibi kamar wani mayafi ne babba wanda suke yafa shi wanda a yarenmu na hausa ake cewa jabba amma a larabci abinda zaka ce jubba to amma anan ba rigar ba ake nufi abinda ake nufi silke wanda yake na yaƙi domin shi silke na yaƙi riga ce ake yin ta wanda kuma ainihi zobe ne ake yi kankana sai a ringa sarƙar junansu da juna shine za a saƙa shi wato a misalin riga ya zamanto ya rufe kirjin mayaki ya sako nan wajen hannuwansa wanda kasancewar sarin takobi ba zai riska shi ba tsinin mashi ba zai huda ba kamar yadda shi silike babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala wadda ya jaddada ma bawansa shine annabi dawud alaihi salam mu'jiza ce wadda Allah ya ba annabi dawud wanda annabi dawud idan ya ɗauki bakin ƙarfi yadda ka san dawon hura a hannunka haka yake kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa alanna lahul hadid mu ne muka tausasa ma annabi dawud wato bakin ƙarfi idan ya ɗauke shi sai ya lankwasa shi yayi yadda ya ga dama shine ubangiji ta'ala ya ce da muka tausasa masa bakin ƙarfi sai muka ce da shi a ni'imal sabiqatin wa qaddir fisar wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala ya ce muka umarce shi cewa ya kera wato silke ita ce riga ta yaki wadda take mai kaurin saka Allah ya ce wa qaddir fisar a wajen zoben Allah ya ce ya daidaita kar ya yi zobe wanda yake mai fadi wanda tsinin mashi zai iya tillawa ya iske jikin mayaki kuma kar ya yi shi wanda yake kuntatacce wanda ba zai iya jayuwa ba to don haka shine can cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala ke cewa wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun ubangiji ta'ala ya ce wa allamnahu san'ata labusin mu ne muka karantar da annabi Dawud yanda ake kera silke ubangiji ta'ala ya ce lituhsinakum min ba'sikum dan wannan silke ya kare ku dangane da makamin abokan gaba Allah ya ce fa hal antum shakirun shin ko ku masu gode mana ne akan wannan ni'ima da muka muku to don haka a nan abin da ake nihi da jubbatan wato su ne silke wanda yake na yaƙi shi kuma ainihin silke na yaƙi lokacin da mayaƙi zai sa farkon inda yake zubuwa shine a nan kan kirjinsa idan ka saka kanka kamar yadda in za ka sa riga farko dai wuya shi ake fara sawa an gane ko to shine manzon Allah yake cewa kamar misalin mazaje ne guda biyu waɗanda ke akwai silke na bakin karfe a jikinsu wacce riwaya ta farko caye matsalul bakili wal mutasaddiq nan kuma sai ya ce matsalul bakili wal munfik kenan dan bambancin kaɗan ne duk da cewa ta fuskar ma'ana babu bambanci domin mai sadaka ma mai ciyar da dukiyarsa ne mai ciyar da dukiyarsa shi ma mai sadaka ne shine yace ka masali rajulaini alaihi ma jubbatani min hadid kamar misalin mazaje biyu ne waɗanda suke da silke wato na bakin karfe a jikinsu manzon Allah yace min sudiyihima ila min sudiyihima ila tarakihima wato daga nan nonan wato izuwa karan karma daman shi farko inda ake sa silki ya zamanto nan ya zo ya zamanto in ya rige nan gaba kirji to shi kenan ko da bai isa kasa ba da dan dama dama amma tare da cewa iya abin da aka fi son silki ya zamanto ya sauka
na'am shine yace ila taraqi hima zuwa karankarma me ake cewa karankarma a Hausa shine wannan kashi wanda ake kiran shi kashin barawarki nan shine ake kiran shi karankarma an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kalla idza balagati taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq at-taraqi wato shine karankarma shine ya ce min su biyi hima wato daga nan kenan nonon su ya ce ila taraki hima zuwa nan karan karma sulken kenan ya rufe nan na'am sai ya ce fa'ammal munfik sanadi shi mutumin da ke ciyar da dukiyarsa manzon Allah ya ce fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildi ba zai taba daukan wani abu daga cikin dukiyar ya ciyar face wannan sulke sai ya ƙara jayuwa wato ya miƙe akan fatarsa manzo Allah ya ce hatta tukufiya bananahu sirken sai ya san ko hannunsa gaba ɗaya sai ya rufe kan yatsotsi abinda ake cewa albanan wato sune kan yatsotsi wanda Allah ya nuna ma mala'ikunsa a ranar yakin badar cewa idan ba ku san mabuga ba inda daga an bugi mutum za a iya kashe shi dandana ya ce to ku buge su a nan saman wuya sannan kuma da nan kan yatsotsi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan idan aka ce albanan kenan nan kan yatsotsi shine manzon Allah ya ce fa ammal munfiq sanade mai ciyar da dukiyarsa فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانا بزي دوكي وانا أبو ندوكي رسي تير فاشي وانا سلكي سيا كار فاتدا يا كار سوكوا سيا زو حنن سيا رفي كان يزوسي sai ce wata afuwa asara kuma sai ya sauka ƙasa sai ya kai yana jan ƙasa idan ya yi taki ya yi gaba wannan silken shi yake shahi sawu a nan a takaice misalin da manzon Allah yake mana shi mutumin da Allah ya wadatar da shi dukiya duk lokacin da yake ciyar da dukiyarsa a hanyar da Allah ya wajauta masa da duk wata hanya ta neman lada ba zai ɗauki dala ya ciyar face sai zuciyarsa ta ƙara yalwata ta ƙara faɗaɗa ya ringa jin daɗi yana murna akan wannan dukiya da ya kashe fi sabilillahi sannan kuma Allah zai ƙara buɗa masa hanyoyi kuma ya ƙara buɗa masa zuciyarsa ta yalwata nan gaba sai ya ga cewa ashe ciyar da dukiya abu ne wanda yake mai sauki shine ya sanya mana misalin daidai da dala ba zai dauka ba ya bada kwace wannan sulke sai ya ƙara jayuwa idan ya jayu sai ya sauka ƙasa idan ya sauka ƙasa sai ya kai yana jan ƙasa idan ya yi taki wannan sulke shi yake shahi takinsa san shi ma'ana duk abin da ya aikata na zunubi ubangiji tabaraka wata'ala zai kankare masa a sanadiyar ciyar da dukiyar nan da yake na'am shine yayi misalin shi silken in ya sauka idan yayi taki ma'ana sai ya goge sawunsa sannan kuma nan ya sauka silken ya rufe masa hatta da kan yatsotsi duk wani aibinsa ba za a gani ba duk mutumin da ke kyautata ma jama'a wallahi ko yana da laifi ko yana da wasu aibubuka to jama'a idan su zai rufe ba za su ga wannan laifi ba me yasa saboda wannan alkhairi da yake ya lullube duk wani lar- laifi nashi da duk wani aibi wanda yake nashi na'am
an gane ko shine yace fa ammal munfiq sanidi mai ciyar da dukiyarsa fala yunfiqu ba zai ciyar da wani abu ko mun kankantar shi na dukiyarsa illa sabagat face wannan silke sai ya jayu an gane ko ya ƙara faɗaɗa shine yace awwafarat yace ko kuma sai ya ƙara cika domin lafazin wafarat ma'khuzun ne min al-wufur idan aka ce al-wufur ko kuma al-wafr abu wanda yake cikakke kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ma shaitani qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura mawfur ma'ana abu wanda yake abincikawa qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura shine yace awwafarat ko kuma sai ya cika ma'ana kokonto ne aka samu daga marwayacin shin manzon Allah ya yi sabagat ko kuma ya yi wafarat amma ta fuskar ma'ana duka ba su da bambanci idan aka ce asabiq abu wanda yake mai cikar saka wafir shi ma abu wanda yake cikakke sai ya ce wa ammal bakhil sanadi shi marubuci manzon Allah ya ce fala yuridu an yunfika shay'an ba zai yi nihin ciyar da wani abu ko mun kankantar shi daga cikin dukiyarsa illa lazikat kullu halqatin makanaha kowane zobe daga cikin zoben silken manzon Allah ya ce sai ya liƙe da dan uwansa ayi ayi ya janyo sai ya ki jayuwa sai ya ringa ƙara takurewa ma'ana rigar tana silken yana ƙara matsewa yana ƙara matsewa da gangan jikin shi sai ya ce fahuwa yi wasu uha wala tattafi yana famar ya fadada wannan riga ya ce amma ba ta fadada shi fama yake ya ja ta ta buɗe amma ba ta buɗuwa sai dai ta ƙara matse ma'ana misalin marubuci duk lokacin da aka ce to ga wani aiki na alkhairi kawo gudunmuwarka dala idan yana tunanin zai ɗauka ya bada to zuciyarsa sai ta fara raya masa ya ringa samun kunci da damuwa an gane ya ringa samun kunci da damuwa wannan dala ba zai iya dauka ya bada ba sai dai ya ringa alkawali alkawali irin na urko to shine anan manzon Allah yayi misali yana famar ya fada da zuciyar yana famar ya cire ya bada amma zuciyar ba za ta yarda ba zuciyar ce ba za ta iya ba saboda me yasa kasancewar ta riga ta karbo kudu ba ta shedan tsoro yake idan ya bada nan gaba zai talauci to shi ne anan manzon Allah yake sanya misalin wanda yake mai ciyar da dukiyarsa a kullum ubangiji ta'ala yana ƙara yalwata masa zuciya sai ya ringa ganin ciyar da dukiya abu ne mai sauki sannan kuma wannan dukiya da yake ciyarwa tamkar sulke ne wanda ka sanya shi tun daga sama har ƙasa wanda yana jan ƙasa duk takin da kai wannan abin da yake jan ƙasa zai goge sawunka ba wanda zai ga wani sawunka balantana a biyu bayan ka ce wani ne yayi kaza yayi kaza ma'ana duk wani laifinka da wani aibinka kyautatawar da kake ma jama'a wannan ciyar da dukiya da kake gaba ɗaya zai rike duk wani aikin ka wanda yake mai muni sannan kuma duk wani zunubanka tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala ciyar da wannan dukiya zai kankare maka shi amma shi kuma kasan kuma sannan fa'ida ta biyu yanda sirken yake yalwata ya zamanto ya rufe ko ina kuma haka Allah zai ta buɗa maka hanyoyin samu don haka kar mu manta hadisi ya gabata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato ga wata mata manzon Allah yake ce mata kar ki sake ki tsuke bakin aljihu idan kika tsuke bakin aljihu ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya tsuke miki bakin aljihu ma'ana matukar zaki kankanta ciyar da dukiya akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kankanta miki hanyoyi waɗanda suke na samu kina wannan shi yana ƙara ciyar da dukiyarsa kuma hanyoyin samun dukiya suna ƙara yawaita kamar yadda wannan riga take ƙara faɗaɗa sai ta rufe kan yatsotsinsa sannan kuma sai ta ja ƙasa sannan kuma zuciyarsa za ta ƙara faɗaɗa ciyar da dukiya zai ga cewa abu ne mai sauki ba wahala a kan shi amma shi wanda yake baya bambaruwa sai Allah ya ƙara jefa masa kunci da takura a cikin zuciya da in yana ɗauka ya bada sai ya zamanto ya daina me yasa saboda kasancewar misali ne manzon Allah yi duk lokacin da ya niyyar fitar da wani abu yanda wannan sirke ke ƙara matsewa yana ƙara janyewa yana ƙara ɗagewa to haka zuciyarsa take takura kuma hanyoyin samu gaba ɗaya sai ubangiji ta'ala ya toshe masa ko ma Allah ya buɗa masa to talala ne ba zai amfana ba da abin da ya tara na dukiya saboda kasancewar wannan hadisi ne wanda yake mai girma wanda ya ishi mai hankali dangane da gane matsayin mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi da mutumin da ya soke bakin aljihu saboda shi alkawari ne kar mu manta hadisi ya gabata duk abin da zaka ciyar to Allah zai maye maka gurbi in ma maye gurbi ya zamanto hissiyan wa ma'anawiyan ko kuma ya zamanto ma'anawiya a nan idan ka ya nuna maka a rayuwarka ta duniya dukiyarka sai ƙara bunƙasa take tare da abin da Allah ya tanada maka na sakamakon lada a gobe kiyama ko kuma ya kasance a nan ka ciyar da dukiyar amma sakamakon ladan kuma sai an yi can shine anan malam sai yake cewa alhassan ibn muslim wato yama wato yama buhair ibn khalid wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga dawus sai ya ce fil jubbataini an gane ko a cikin jabba biyu kenan ba bambanci tsakanin wacce riwaya da wannan sai ya ce wa qala hanzala an dawus shi kuma sai ya ce junnatan maimakon jubbatan sai ya ce junnatan junnatan shi ma lafazi ne wanda yake musanna an gane mufrad jikin shi shine junnatun idan aka ce junna ita ce garkuwa wadda mayaki yake kare gangan jikinsa domin saran takobi ko kuma sukan mashi ko halbin kibiya shine ya zo da riwayar lais daga ja'far daga ibnu hurmuz yake cewa naji abu aba huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce junnatan illa kasancewar lafazin jubbatan ya fi kusa da ma'anar kamar yadda malamai suka rinjaye da haka domin shi kanshi wanda ya rawaito wancan wahayar kenan wannan ya masa mutaba'a na cewa jubbatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa tare da cewa junnatan kin ita ma riwaya ce wadda take ingantacciya illa kasancewar malamai sun ba ta wata ma'ana ta daban ma'ana kamar yadda shi mayaki yake kare gangan jikinsa to haka kasancewar mai babbar garkuwa bayan da za a iya zamanto da wanda yake mai karamar garkuwa shi wannan yana ciyar da dukiyarsa garkuwar tana ƙara faɗaɗa sai ta kai tarihi gangan jikin shi gaba ɗaya ba wanda zai gan shi balantana ya soke shi ko ya sare shi amma shi wannan wanda yake da yal garkuwa wanda baya ciyar da dukiyar a kullun ƙara matsewa take kamar yadda zuciyarsa take takura babu sadaqati da kasbi wa tijara li qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد malam ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin sadaka daga jikin mutum ma'ana abin da ka nema tijara wato da abin da ka yi na saye da sayarwa tare da cewa lafazin alkasib an gane ko lafazi ne wanda yake a attijara lafazi ne wanda yake khas tare da cewa lafazin attijara na shiga ƙarƙashin lafazin alkasub idan aka ce alkasub duk abin da za ka nema da wahalarka in ma ta hanyar saye da sayarwa ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar wata sana'a ta daban abin da dai wahala kai ka samu wannan shine ake kira da alkasub amma shi lafazin a tijara galibi ya keɓanta ne da saye da sayarwa ka sayi abu ka sayi da ka ci riba to anan duk abin da mutum ya nema da jibinsa amma fa bai keɓanta da wannan ba ko abin da ka iske na dukiya ma'ana ka gaje shi ko aka ɗauka aka baka a matsayin kyauta ko a matsayin sadaka an gane ko to menene matsayin yin sadaka da shi shine malam ya zo da wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar muminai ku yi kokari ku ciyar daga cikin dadadan abinda kuka nema na dukiya ma'ana abinda ake nihi da tayyibata anan shine halak an fi komin ƙwaye ba ki ma kasabtu ku ciyar daga cikin halak abin da kuka nema ma'ana dukiyar da ka tankaɗe ka rauraye ka tabbatar da cewa ka nemi wannan dukiya ta hanya wadda take halattacciya to ka yi ƙoƙari ka ciyar da wannan dukiya domin kar mu manta bayani ya gabata duk abin da bawa zai ciyar da shi in dai dukiya ce ta haram to Allah ba zai karba ba daidai da nisqa da zarra sharaɗin karɓar ciyarwar mai dukiya shine sai in ya kasance dukiya ce ta halak ciyarwa kuma anan ta hada wadda take ta wajibi da ciyarwa wadda take ta mustahabi wanda ciyarwa ta wajibi akwai ciyar da iyali an gane ko da mahaifa da sauransu sannan kuma da zakka da sauransu waɗannan duk ciyarwa ce wadda take ta wajibi wadda tana karkashin wannan aya da kuma duk wata fuska wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarnin cewa muminai su ciyar da dukiyarsu sai ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar daga cikin abin da muka fitar muku shi daga cikin ƙasa menene muka fitar muku daga cikin ƙasa shine irin abin da kuke shukawa in ma 'ya'yan itace ko kuma kasancewar nau'i na abinci da kuke shukawa kan hatsi kan wake kan shinkafa kan alkama da sauransu ma'ana duk abin da kuka noma in ya kai gwargwadon zakka to wajibi ne ku fitar da zakka domin wannan aya dalili ne akan wajabcin fitar da zakka ta kayan gona an gane ko don haka wasu malamai ba su ma taƙaita ta ba akan abin da ya shafi kayan gona duk abin da Allah yake fitar ma bayansa na albarkatun ƙasa to akwai zakka a cikinsu tare da cewa daga cikin abin da ake fitarwa na albarkatun ƙasa akwai wanda ba saɓani a wajen malamai kamar zinare da ake tonowa wannan malamai gaba ɗaya sun tafi duk inda ake tono zinare to akwai zakka a cikinta to amma ɗan saɓanin da suka samu abin da yake maimakon zinare kamar wasu ƙarafuna da ake fitarwa ko wani gawayi ko man fetur da sauransu wasu malamai suna ganin cewa wannan babu zakka a cikinsu amma magana mafi inganci mafi rinjaye duk abin da ake fitarwa na arziki daga cikin ƙasa to akwai zakka a cikin shi an gane ko ma menene shine sai yake cewa wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun ubangiji ta'ala yace kar ku nufaci mummuna ku ce shi za ku dauka ku ciyar in za ka ciyar da dukiya ubangiji ta'ala yace kar ka nufaci dukiya wadda take lalatacciya wadda take mai muni wadda kai baka so karka ce ita za ka ɗauka ka ba Allah an gane ko ma'ana riga ba sai ta fara fashewa ba daga duro sannan za ka ɗauka ka bada ko kuma hannun ya fara turgewa da sauransu idan takalmi ne ba sai ya cire ba an kai ana ɗinke-ɗinke da sauransu duk abin da kai baka so to ba shi ba za ka ɗauka ka ciyar iya abin da ake bukata ya zamanto abin da a yanzu ma kana son shi kana kaunar shi to shi ake son ka dauka ka bada abinci ba sai ya yi tsami ba za ka dauka ka bada shi ne ubangiji ta'ala ya ce wala ta yamma mulkhabisa min hutun fikun kar ku nufaci mummuna ku ce shi za ku ciyar dan kasancewar kar mu manta za aya aya ta gabata a darasin mu na tafsiri fadar Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ubangiji ta'ala ke cewa ba za ku samu aljanna sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so abin da kake so shi za ka ɗau wani kaso daga ciki ka bada fi sabilillah wanda ayar da ta sauka akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Dalha ya zo ce ya Rasulullahi kai ka sani a cikin dukiyata gaba daya a iya abin da na mallaka ba abin da na fi so na fi kauna sama da gona ta wadda ake kiranta da ruha ya ce ya rasulallahi abinda nake so ka zame an gane abinda nake so ka sani ya rasulallahi wannan duk gona ta gaba ɗaya na bada ta fi sabilillahi sata inda Allah ya nuna maka ma'ana inda kaga ta dace manzon Allah ya ce bakin bakin madalla madalla manzon Allah ya ce zaka madun rabi wannan ita ce dukiya mai riba wanda za a samu sakamakon ta a gobe kiyama a lokacin nan manzon Allah ya ce shawarar da nake baka wannan gona ta kaje kaka karka sama yan uwanka danginka ya ce an yi an gama ya ɗauki wannan gona ya karka sama danginsa ya raba musu domin sadaka ga wanda yake makusancin ka tafi lada kamar yadda bayani ya gabata to a nan shine Allah ya ce wala ta yamma mulkhabitha min hutun fiqun kar ku nufaci abu mai muni ku ce shi za ku ciyar Allah ya ce a hankalci walastun bi akibi ku fa ba masu karɓar abu bane mai muni abinda za ka ɗauka ka bada mai muni inda kai ne za a ba kai baka amsa ba in ma za ka amsa Allah ya ce illa an tugu mai bufi sai dai idan kun rufe ido ma'ana kasancewar abu ne za a ɗauka a baka wanda yake mai muni sai dai in kana jin kunyar mutum za ka rufe ido ka amsa wani ka rasa abin da za ka ban sai abu kaza to kai kuma me yasa zaka dauka ka bada wannan dalili ne a hankalce ubangiji ta'ala ya sanya mana yace kar ku nufaci abu mai muni ku ce shi za ku bada ku ciyar domin walastum bi akizihi ku ba masu karba bane ba inda a ce ku kuke da haƙƙi akan wani yanzu misali ka ba mutum ramcen hatsi bahu guda wanda yake gangariya lokacin kakashi sai ya kawo maka bahu wanda yake na shura ko na dawa in ba kana jin nauyin shi kana jin kunyar shi ba za ka amsa ba to wannan fa abin da Allah ya ba ku nashi ne kuma haƙƙin da ya wajabta muku ga dan abin da za ku ɗauka ku bada sai ku ɗauki mai muni ku bada wanda inda ku aka ba mai muni ba za ku amsa ba sai idan ku rinse ido shi ne sai ce wa alamu anna Allah ganiyun hamid kusan da cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala mawadaci ne dangane da ciyarwa mai ciyarwa kuma abin yabo ne in ma ba ku yabe shi ba yana da bayi na musamman waɗanda za su yabe shi kuma su gode masa malam ya shigo da wannan wato aya kasancewar a nan wato ciyar da dukiya in har mutum zai yi to ya zamantu dukiya ce wadda take ta halak kuma wadda take kyaukyawa wanda daman bayanin ciyar dukiya ta halak ya riga ya gabata kenan in za ka bada ya zamanto ka bada dukiya wadda take ta halak domin ubangiji ta'ala ba zai karba ba sai dukiya wadda take ta halak mu je wannan babun sai mu dakata babun ala kulli muslimin sadaqa faman lam yajid falyamal bil ma'ruf wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa na ga kan kowane musulmi wato shine yin sadaka kasancewar wannan siga tana nuna cewa wajibi ne musulmi addini na Allah dole sai yayi sadaka kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim kuma kamar yadda malam ya zo da shi ana kamar yadda bayani zai zo gaba sai ce faman lam yaji duk wanda bai samu abin da zai yi sadaka ba fal ya'mal bil ma'ruf to yayi kokarin aikata wani aiki wanda yake na alkhairi wannan aiki na alkhairi zai tsaya masa matsayin sadaka قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يئين ذا الحاجة المرهوب قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة نعم
wato abdullahi bin qais al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala kulli muslimin sadaqa na ga kan kowane musulmi wato sadaka wannan siga ce daga cikin su ya bulujo daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila an gane ko da irin fadarsa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin shine sai ya ce ala kulli muslimin sadaka naga kan kowane musulmi wato shine yin sadaka kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa shi dan adam Allah ya halicce shi a bisa gaba 360 ma'ana kowane dan adam yana da gaba ɗaya na bin ɗaya a gangan jikinsa gaba 360 a duk lokacin da aka wayi gari Allah ya wajabta masa yin sadaka daidai da adadin gabaɓuwan da suke jikinsa an gane domin ya yantar da su dangane da gidan wuta ma'ana a duk safiya ta Allah akwai wajaucin kowane mumini ya yi sadaka su ɗaya har sau ɗari uku da sittin wanda a ƙarshe manzon Allah sai ya ce raka'a biyu da mumini zai yi ta wallaha ta tsaya masa matsayin wannan sadaka ɗari uku da sittin gaba ɗaya idan mutum ya yi to manzon Allah ya ce ya nisanta kanshi ne da gidan wuta to shine a wannan riwaya manzon Allah ya ce na kan kowane musulmi wato yin sadaka sahabbai suka ce ya manzon Allah fa in lam yajid idan bai samu abin da zai dauka ya bada yaya zai yi qala ya amalu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq manzon Allah ya ce ya je yayi aiki da hannunsa in ma yayi faskare ko yayi noma ko yayi dako ko wata sana'a ta daban dai an gane ko wai in har baya da kudin da zai juya ya samu riba ya sadaka to ai akwai sana'ar hannu sana'ar hannu ko ba ta lissafuwa babu dai aikin da zaka ce kai ba ka iya ba ko da kwasu shara ne ka iya yi نعم نعم shine yace ya amalu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq yaje yayi aiki da hannunsa ya amfanar da kanshi kuma abin da ya rage ya dauka ya sadaka idan ya ci ya biya bukatun shi abin da ya rage ya sadaka wanda kar mu manta hadisi ya gabata sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa lokacin da aya ta sadaka ta sauka yace da ku muke yi a gadan bayan mu muje mu ba Allah rauce ma'ana mu ciyar da abin da ya rage bayan mun biya bukatun mu abin da ya rage mu je mu yi sadaka da shi kaga da ku ko ai aikin hannu ne shine yace fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq ya amfanar da kanshi sannan abin da ya rage yayi sadaka qalu fa in lam yajid suka ce ya rasulullahi to idan ba iya sana'ar hannu ba wanda zai iya yi haka kawai yake bai samu sana'ar da zai yi ba qala sai yace yu'inu zalhajatal malhufa zalhajatil malhufa manzon Allah ya ce ya taimaka ma ma'abucin bukata wanda yake mai neman agaji almalhu mutumin da yake famar a kawo masa agaji yana cikin mawuyacin hali an gane ko ka kawo masa agaji yadda za ka iya taimaka masa koda da karfinka ne akan wani abu da ya sa gaba kalu sai suka ce fa in lam yajid ya rasulullahi to idan bai samu ma'abucin bukatar da zai taimaka ma qala sai ya ce fal ya amal bil ma'ruf ya yi kokari dai ya aikata wani aiki na alkhairi a wata riwaya kenan fali ya amur bil ma'ruf ya yi kokarin umarni da kyakkyawan aiki fali ya amal bil ma'ruf ma'ana ya yi kokarin aikata wani aiki wanda yake na alkhairi sai ya ce wal yumsik an sharri kuma ya yi kokarin kame kansa dangane da sharri da mugunta ma'ana ya duk wani sharrin sai ya yi kokari ya kame kar ya cutar da jama'a saboda duk lokacin da ka kame sharri da mugunta game da jama'a tamkar ka ɗauki zaman lafiya ka miƙa musu wannan zaman lafiya tamkar kayi wata sadaka ce ta musamman manzon Allah ya ce fa inna halahu sadaka wannan aiki na alkhairi da zai aikata da kame kai dangane da duk wani sharri da mugunta nashi manzon Allah ya ce sakamakon sadaka ne ga a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan dai yana nuna mana babu dai ta hanyar da mutum zai ce shi bai samu ba abin da zai yi sadaka wanda dai a nan manzon Allah ya nuna mana raka'a biyu da za ka yi a lokacin wallaha ta tsaya matsayin wato wannan sadaka 360 wanda kuma kar mu manta hadisi ne sahihi wanda sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi mawadata sun tafi da lada gaba daya suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi sannan abin da suka ci suka raga na dukiyarsu suna yin sadaka manzon Allah ya ce shin kuma Allah bai sanya muku ba abin da za ku yi sadaka ai Allah ya hure muku abin da kuma za ku iya yin sadaka da shi manzon Allah ya ce fadar Allahu akbar da za ku yi kuna da ladan sadaka la ilaha illallah da za ku faɗa kuna da ladan sadaka subhanallahi da za ku faɗa kuna da ladan sadaka walhamdulillahi da za ku faɗa kuna da ladan sadaka umarni da kyaukyawan aiki da za ku yi kuna da ladan sadaka hani dangane da aikin asha da za ku yi manzon Allah ya ce kuna da ladan sadaka ya ce kai kusantar iyalinku da za ku yi manzon Allah ya ce kuna da ladan sadaka an gane ko a ƙarshe su ma mawadata suka sake ji abinda manzon Allah ya faɗa ma talakawa su ma suka je suka naci suka sake dawowa manzon Allah ya ce to kyauta ce ta Allah wanda yake bada ta ga wanda ya so abinda muke so mu gane babu ta yanda za a yi ka ce kai dai baka samu abin da za ka yi sadaka kuma a nan za mu gane haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake buƙatar duk mai karantarwa ya yi dibare ka gani manzo Allah a farko ne ya ce musu cayayi na kan kowane musulmi sadaka sai suka ce to ya rasulullahi in bai samu abin da zai yi sadaka ba manzo Allah ya ce ya je ya yi aiki da hannun shi in ya wadatar da kanshi abin da ya rage ya sadaka suka sake cewa to idan bai samu ba manzo Allah ya ce ya taimaka ma ma'abucin bukata wanda yake mai neman agaji suka ce idan bai samu ba ma'abucin bukatar kuma yaya zai yi manzo Allah ya ce je ya aikata aiki na alkhairi kuma ya kame kansa dangane da duk wani sharri da mugunta domin kame kansa dangane da duk wani sharri da mugunta ladan sadaka ne dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك